أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine wato darasinmu na ɗari da tamanin da tara kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu wato da mu da ku gaba daya to a darasin mu da ya gabata na 188 mun tsaya ne a mas'ala ta 131 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab a mas'ala ta 35 kenan sannan kuma wato mun karanta mas'ala ta 800 ne da hudu a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid duk da yake ita ce ya kamata ta zamanto bayan waccan mas'ala to eh inda malam ya kawo cewa wato Balqis ta ce a mas'ala ta 804 qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin ta musulunta ga ta mika wuya ga Allah tare da Sulaiman wato ga Allah wadansu sun kace na abin da ake nufi ta musulunta a hannunsa to amma saboda mai mulki na jiji da kai bai son ya kaskanta ko tunda tana da magoya baya ba za ta yarda a wulakantar da ita ba shi yasa kokarin wulakantar da masu mulki gaban masu wanda suke mulka wannan yana sa masu mulki su yi hushi da kai domin idan ba gaban mutane bane sai ka gaya musu gaskiya da abin da dace za su yi aiki da shi amma gaban mutane kana son ka ruguza mulkin su ne shi yasa ko ba mai mulki ba ko mahaifi yake faɗa da akwai matsala tsakanin shi da matarsa bai dace gaban ƴaƴa ba domin kada darajar wannan matar ta zube da kimarta wanda kuma mata wani lokacin su suke kokarin ruguza darajar uba gaban miji sai ya zama to shi kuma ya mayar da martani gaban ƴaƴansa domin bai da a walakantar da shi akwai da irin abubuwan da suke faruwa ya kamata mu kiyaye irin wannan to amma nan wa aslamtu ma Sulaiman na musulunta tare da Sulaiman tana yiwa ba wai dan saboda ma jiji da kai bane na aslamtu ma Sulaiman tana nufin wato na shiga cikin wato jerin musulmi an gane ko domin kamar yadda su muminne suke cewa a cikin suratu wato al-ma'iyya da anwa'uha ya kamata mu karanta wannan misali kaga yana ce sirna wa tariqa muna tafiya tare da hanya ba ana nufin irin da kake tafiya tare da mutum ba kake tafiya da hanya sirna wal qamara muna tafiya tare da wata ai wata yana sama kuma ba irin tafiyar kar tashi ba ɗaya bace ko kuma misali inda sun kace rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار kaga sun ce Allah kashe mu tare da masu da'a nan ba sun don an kashe ka tare da masu da'a in kai kafiri ne me zaka samu a'a ma al'abran nan ka sanya mu muna mutuwa muna cikin jumla su nan ma iya bi ma'ana fil jumla to wa aslamtu ma Sulaiman wasu sun tafi cewa na musulunta ina cikin jumlar waɗanda sun ka musulunta wato tare da Sulaiman kenan mun miƙa wuya ina cikin jumlar waɗanda sun ka miƙa wuya gare ka nan ba a hankalta ma lokaci ba da zamani ina fatan waɗansu sun fahimci wannan wallahu ta'ala alam to wannan kissa ƴan uwa musulmi tana ɗauke da wato darussa da kuma abubuwa daban-daban ta annabi Suleiman shi yasa nake son zan dakanta kan kissar tunda za a shiga ne cikin yanzu abin da ya gabaci suratul naml duka littattafan guda biyu za su shiga cikin wata kissoshi ne zan dan tsakaro mana daga cikin waɗansu fa'idodi da malamai suke faɗa don saboda ɗaliban ilimi mu koma izuwa gare su wannan kissa inda Allah subhanahu wataala ya ce walaqad atina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wannan tana nuna mana cewa Allah ya fifita wadansu daga cikin bayansa ko cikin manzanni Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd shi yasa kada kai inkarin falala in Allah ya bayar da ita amma kuma wato kada ka raina wanda Allah yabba kuma shi ma wanda Allah ba kada ya rena domin dukkan su ba wani wanda ya yi wani kokari wanda zai sawar wani sai kaza sai kaza wannan yana da kyau kenan na biyu ma'ana kenan ba dan kafin mutane Allah ya baka ba kai kuma kakka wulakantar da wanda Allah ya baka ce babu dawa kake kenan da Allah kai kuma wanda Allah ba ka nuna kokarin ka ne don ba kokarin ka yake ba suwa ba don ba wani abu kafi mutane ba kaga shi yasa su annabawan sai suka gode ma Allah qala alhamdulillahi alladhi faddalana ba su nuna kokarin su bane da dubara su sabanin irin abin da yake faruwa gare mu sannan har da manzannin an fifita waɗansu wal qad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd kuma manzannin ma an fifita tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to me yasa waɗansu ke cewa ba a fifita wani akan wani a'a الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم kuma da an ce maza sun fi mata ba wai sun fi su daraja ba a'a inna akramakum indallahi atqakum a gwada wajen biyan Allah ko ba sai ka ce kafi wani ba inna akramakum indallahi atqakum fala tuzakku anfusakum amma in Allah fifita wani dole a da Allah fifita shi su kuma qawwamu ba ana nufin maza sun fi mata ba dan akwai matan da sun fi maza matar fir'auna tana daga cikin waɗanda Allah fifita akan maza da dama matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali matan dan haka ba wai jinsin kawai za a kalla ba ina fata an fahimci ne a'a wato yana yiwa mace tafi namiji yana namiji bai mace amma dai a ji tsoron Allah ai aiki a ga wani ne fi wani Maryam ai mace ce to ya za a yi kamanta ta da wadansu mazaji ina fata an fahimci ni to nan kuma abin da zan fitar a cikin karkashin wannan kissa saboda kissa ce tana dauke da fa'idodi wa warita Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawuda da wannan in shi a suke fakiwa su ce ai ahli sunna su wato sun bace shi yasa sayyidina Abubakar ya tuci ayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Fatima ya zalunce su ai yace yuribuni ma arabaha yughdibuni ma aghdabaha da haka shi bai yarda da wannan ba kaza kaza Abubakar matuci ne kuma wannan hadisin na inna ma asharal anbiya la nurath ba wanda ya ruwaito shi sayyidina Abubakar wannan ƙarya ce akwai hadisai da dama kuma ba shi kadai ne ruwaito shi ba sannan nan da yace wa warisa Sulaiman Sulaiman Dawud ko ba haka ba da kuma Zakariya ya ce yarisuni wa yarisu min ali yaqub nan yarisuni zai gade ne wato ta fuskar annabta da hukunci ba wai zai gadi dukiya ba ya za a yi shi ya hayari ya gadi dukkan dukiya mutanen annabi yaqub in dukiya ce ake zance annaba sun fi karfin su tsaya zancen dukiya da abin duniya sanan nan wawurin sa Sulaiman Dawud ana nufin ya gade shi ta fuskar mulki da baiwa wadda Allah ya bashi domin inda Dawud ai Sulaiman ba shi kadai da annabi Dawud ba to ya za a yi shi kadai a zancen ya gade shi sannan gado ana gadon ilimi ko cikin hadisi al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa to ina duke annabawa da za a raba malamai a'a wa inna ma warasul ilm gado akwai na ilimi akwai na kuma kaza ɗaliban ka sai a ce sun gade ilimin ka wani ma'aikaci ya mutu sai a ce ɗalibansa ko magoya bayansa ko na bayansa sun gade abin da ya bari na aiki wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr da haka sai an yi hatara da wannan akida wa qala ya ayyuhan nasu ta yan shi'a wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr annabi Sulaiman yace ya ku mutane an sanar da mu mantiqat tayri mantiq magana asalin kalma ta mantiq tana da wani ilimi da ake kira mantiq ilimin iya zance ilmul kalam da ilmul jadal nan ba shi ake nufi ba mantiq kuma lokacin yana nufin fatar jiki mantiq kuma yana nufin magana to nan magana ake nufi shi yasa kalma tana ɗaukar ma'anoni daban-daban wanne ne ake nufi anan kafin kai jayya mantiqat tayri nan jinsin tsuntsaye ake nufi ba ɗai tsuntsu ɗai ba wa utina min kulli shay'in yace an bamu dukkan komai mun tattauna akan wannan mas'ala cikin karatun da gabata ba dukkan komai ba ma'ana dukkan abin da mai mulki yake bukata inna hadha lahu al-fadl al-mubin wannan ita ce falala mai daraja wato fifiko wanda yake bayyana ne wa hushira li sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun an kora mishi wato shi annabi sulaiman ko an tattaro masa junuduhu rundunarsa min al-jinni ashe akwai runduna ta aljannu wal insi akwai runduna ta mutane wat tayri akwai runduna ta tsuntsu wanda ke cewa kawai in babu runduna a'a duk abin da za a yi amfani da shi don cimma wata nasara ana iya kiran shi runduna sai dai wani lokaci ana iya tantance a ce runduna ta kaza runduna ta kaza runduna ta kaza ina fata an fahimce ni to hatta idza ataw ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun wannan aya wato tana dauke da balaga mai yawa amma mai so ya kuma cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti ya kawo ayoyin da suke dauke da balagogi daban-daban nan uslubi fiye da goma a cikin wannan aya ka koma ka gani zaka ga yace amarat wa nahat wa nasahat wa kaza wa kaza wa kaza kadiba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da ita da aya ta wajen mahaifiyar annabi wato annabi Musa inda yake cewa abin nan وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائله من المرسلين تنا أوكي ده أمرني بي ده هاني بي ده بشارة بي ده سورنسو أسلوبي كتن سيكا إسكي أكوي آيوي سنة أوكي ده بلاغة ما يوا كديبة على إتقان في علوم القرآن مثالي ننباك هم بادوري سيشي با تو نان كما سيمون يحترى نا أنشي تروروا تاي مغانا kuma annabi Sulaiman ya ce an sanar da su yadda tsuntsaye suke magana yanzu turawa dama suna iske waɗanda suke tawilin ayoyi waɗanda suke fassara Qur'ani da akali ko su gabatar da hankali akan nassi irin mu'tazila da suke yi a cikin waɗansu abubuwa sai turawa suke son a raya waɗannan aqidu domin suna biya musu bukatoci sai ce ya za a yi a ce tururuwa ta yi magana wai tururuwa ta yi magana kaka za a yi tururuwa ta yi magana to irin wannan in tura suka samu irin waɗannan masana da marubuta masu irin wannan aƙida sai su taimake su saboda su yaɗa cewa abin da Qur'ani ya faɗa ba haka ba sai a ce a ba ana nufin tayi magana bane kawai aiki na tayi sai Allah ce tayi magana kaga kenan daga nan sai a zo mi kenan Allah ya bada tatsuniya cikin labarin tatsuniya cikin alkur'ani daga nan shi ne qur'anin ya tashi aiki kenan hadisan sun tashi aiki an ruguza addini yana da kyau ɗaliban ilimi mu hattara da wannan to almuhim fa tabassama dhahikan min qawliha annabi sulaiman ya murmushi kuma yayi dariya to ya za yi kuma a ce yayi murmushi yayi dariya a'a ya dan yi murmushi ne ya bude hakoransa sannan kuma sai ya dariya dariya gajeruwa وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ما صار ده القرآن أنا تمي حتى را إن ونن أكوي إريش أتكين سورة الأحقاف إن دي كتوا واتو رب أوزعني ربي أوزعني أن أشكر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ستي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أنا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين to nan kuma da yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin shi annabi Sulaiman ai annabin Allah ne to me yake bukata a sanya cikin mutane na gari wasu suka ce tawadu'ina wasu suka ce a'a roƙon Allah ne Allah ya tabbatar da shi dama shi na cikin amma Allah ya ƙara tabbatar da shi wasu suka ce nan as-salihin ana nufin annabawa an gane ko dan yace kullum min as-salihin ko kuma sun ka ce a'a nan as-salihin na nufin babban martaba domin su kansu annaba mutane ne na gari to Allah ya ƙara sanya cikin babban martaba ta cikin mutane na gari to nan wata faqada at-tayr fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin law adhibannahu adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin wannan kuma wannan aya abin nan ayoyin guda biyu wajen aw la azbahan abin nan law adhibannahu adaban shadidan aw la azbahannahu nan wannan gurin sai kai hattara da rubutu na al-qur'ani tunda sai ka karanta shi aula azbahannahu wannan alif din da kake gani an yi mata zero ma'ana ba a karantawa da ita kamar wajen ula'ika ne sai ka wata wawun kin an yi mata zero ma'ana ba a karanta da ita amma wani ya ce ula'ika ba a karantawa da ita sai ka san wato abin da an ka rubuta wanda ba a karantawa da abin da ba a rubuta shi amma ana karantawa da shi sai ya saka ka nemi wani littafi sunan shi samiru talibin ka dai nemi malamai dai dabar tunda Samiru Talibin ba shi kadai da karantar da kai ba shi Samiru Talibin littafi ne mujalladi biyu an kai sharhin kowace kalma ta Alqur'ani da sanadin ta da ake rubuta ta littafi ne mujalladi biyu to kaga aula azba hannahu ni ba a ce aula azba hannahu kaka te kai banna kace haka yake rubuce aula ya'ti yanni bi sultanin mubin wato ko ya zo mini da da abin nan to malamai suke cewa a karkashin wannan annabi Sulaiman ya gabatar da wato wasu sharuɗa zai yi masa azaba ko zai karɓi uzuri daga nan za mu gane cewa ashe akwai uzuri wanda ake karɓa akwai uzurin da ba a karɓa mu ko matsalar mu babu wanda muke so duk abin da ya daidai ne mun karɓi uzurin sa wanda ba ma so duk abin da ya ba wani uzuri ba mu karɓi uzurin sa ba wannan hatsari ne kaga annabi Suleiman cikin wannan kissa sai ka hitar da maudu'i na al-a'zar al-kadhiba munafikai sun zo sun faɗi uzurin su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na gaskiya ba tannan zaka iya fitar da uzuri na gaskiya da na ƙarya kuma da yadda zamu amfana da irin wannan a rayuwar mu ta yau da gobe aula ya atiyanni bi sultanin mubin an gane ko koko aula ya atiyannani wato a wata wato a wadansu kira'o'in idan muka duba ibnu kasir ya karanta aula ya atiyannani aula ya atiyannani an gane ko shi kwanta aula ya atiyanni bi sultanin mubin fama kasa gaira ba'id akwai kira'o'i daban-daban ina fata an fahimci ne akwai fama kasa akwai fama kusa ya kamata ɗalibi ilimi in ka ji wani ya karanta fama kusa sai kai hattara asim da rauh an gane ko wanda ɗaya ne daga cikin ruwat na yaqub sun karanta fa makasa asim da rauh sauran sun karanta fa makusa da makasa yamkusu da makusa yamkusu duk akwai su kaga nan daga cikin ilmu sarf da ilmu qira'at kaga sun samu alaka fa qala ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin nan min sab'in din nan wato qira'o'i ne daban-daban akwai qira'a wato waji'tuka min saba bi naba yaqin kaga min saba idan za a wuce wato zaka iski in muka duba akwai wanda sun karanta min saba'a bi naba in yaqin waji'tuka min saba'a imamul bazzi da imamu abu amr ibn al sun karanta min saba'a bi naba in yaqin kaga sai ka ce to gashi an ce min kuma ba a ce saba'i ba an ce saba'a kuma kira'a ce a'a wannan ya zama to mamnu'un min as-sarf ne ina fata an fahimce ni sai zamanto suna ne wato ko na abin nan ya zama suna ne kenan wato na kabila kenan sai zama to mamnu min sarfi ina fata an fahimce ni to sannan kuma idan muka diba bayan kumbul wanda kuma ɗaya daga cikin ruwat na ibnu kathir shi ya karanta min saba sai ya sukuni domin in za a tsayawa dukkan su babu bambanci tsakanin qira'at kin amma in za a wuce shi wancan min saba abi naba in yaqin amma shi ko kumbul min saba bi naba in yaqin sukuni an kai an ka wuce kuma to sai su to ya an kai akan ga ina fata an fahimce ni ina fata an fahimci ya kamata a ce a an fitar da wasalin tunda in wucewa za a yi al'arabu la taqifu ala sakin wato al'arabu la tabda bi sakinin wala taqifu ala mutaharrik larabci in za a fara magana bai yiwa a fara da harafi wanda yake mai sukuni sannan kuma wala taqifu ala mutaharrik kun bai yiwa a tsaya akan mutaharrik wannan shine ka'ida wadda take galibi sai an shiga cikin wadansu abubuwa da bincike to kaga wanda bai san zurfin lugha sai aka ce a'a nan wannan ya tabbata a nasu shi yasa waɗanda suke cewa mutum in yana magana yayi sukuni kuma ya ci gaba da magana cikin yaren larabci yayi kuskure wannan ba gaskiya bane ga qur'ani ya kawo shi wajituka min saba bi naba'in yaqin musamman qira'ata abu amr ibn al-ala zaku iske ikhtilas da sukunin waɗansu kalmomi kuma waɗanda asalin su ba sukuni bane ya tabbata shi yasa misali wani da ya ce misali ji'na fi makka al-mukarrama sai ya ce yayi kuskure a'a fi makka al-mukarrama zaka cewa dole sai ka fitar da wasalin wa ya ga maka ga qur'ani ya ce min saba bi naba yaqin suka ce babu matsala gashi nan kuma sukuni mashi a qira'a ta qumbul ina fata an fince ni duk da yake an ta wajen nahau da irabi sai a ce to ka fitar da wasalin a gani ko ka sani ko baka sani ba sauran sun karanta min saba'in bi naba'in yaqin sun kace nan to nan saba sai zamanto suna ne na kabila ko kuma wato na suna ne na yanki kenan sai zamanto an yi masa tanwini ka dai kuma cikin littafin ilmul qira'at musamman nan kadiba cin al-bahrul muhit na Abu Hayyan tauhidi kaga abin da ya kawo wannan na kawo shi ne saboda abin nan shi Suleiman ya ce sultanin mubin to shi ko hudu da ya zo bisa na ba'in yaƙini kaga mubinun da yaƙinun yaƙinun malamai sun ce yafi wato abin nan ƙarfi daga cikin abin da malamai suka kawo da yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili fahum la yahtadun alla yasjudu an gane ko idan muka duba imamul kisa'i da imamu abu ja'far darwais wanda ɗaya ne daga cikin ruwata na yaqub wato rauh kenan darwais kenan shi ruwais kin ya karanta ala ala yasjudu ala yasjudu ina fata an fahimce ni ala yasjudu bai karanta alla yasjudu ba ina fata an fahimce ni to ala yasjudu kin nan da alla yasjudu akwai taujihi na qira'ata akan wannan kuma wuri ne wanda kina da rikitarwa kwarai da gaske kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi kadiba cikin bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi kadiba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an akwai magana inda an kace ala yasjudu kin nan sun kace an shafe wato abin nan ala ya haula'i ne sai an ka sha'i haula'i shine a qira'a wato ala yasjudu da yadda ake waqafi da yadda ba a waqafi sai malaman ilmul qira'at za su gaya maka yadda yake to almuhimmu dai Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a nan masdar ne bi ma'ana al-maf'ul al-makhbu'a kinan fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun ko wa yakhlaf wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun akwai qira'a wato daban-daban a karkashin wannan ina fata an fahimce ni domin imamu hafsu da kisa'i sun karanta wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun sauran sun karanta ma yukhfuna wa ma yu'linun in baka san wannan ba sai ka je kai banna ka ce an yi banna nan daga cikin abinda malaman balaga suka fitar qala sananzuru asadaqta am kunta min alkadibin za mu gani shin kai gaskiya ko ko kai makaryaci ne kaga na asadaqta sai kawo fi'ili domin kai gaskiya ba shi ke nuna kai mai gaskiya bane am kunta min alkadibin ko ko kai makaryaci ne don kai ƙarya ba shi ke nuna kai makaryaci bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub shaytan yayi maka gaskiya a cikin wannan mas'ala da ya gama Abu Huraira lokacin da shaytan yazo ya sata abinci so ɗaya so biyu so uku har yace mishi in ka karanta ayatul kursi ba wani shaytani wanda zai iya kusanta ka sai ce sadaqaka ya maka gaskiya amma wa huwa kadhub shi makareci ne a kenan bambanci mai gaskiya shine wanda yake aikata gaskiya can ba arsa ba tana yawa yayi ƙarya makareci shine mai ƙarya can ba arsa ba tana yawa yayi gaskiya mai gaskiya daban yin gaskiya daban mai ƙarya daban yin ƙarya daban to shi yasa idan mutum ya faɗi makaryaci ya faɗi gaskiya ta tabbata gaskiya ce sai a ce gaskiya ce idan mai gaskiya ya faɗi magana wadda take ƙarya ce to sai a ce in an gane ƙarya ce a ce ƙarya ce ba gaskiya bace domin idan ya zamanto mai gaskiya in ya faɗi ƙarya za a ce gaskiya ce to an daina bin nassi kenan shi yasa dan mutum wata rana yayi kuskure a cikin wata mas'ala ko ya faɗi wani abu ba daidai ba to in yayi kuskure nan sai a masa uzuri yayi kuskure a matsayin sa na dan adam ba a ce a gaskiya ne haka mutumin da yake baka kamashe sa Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu yana da kyau mu fahimci wannan shi yasa Annabi Sulaiman yace a sadaqata shin gaskiya kai am kuntum lil kadin ko ko kai cikin makaryata kake ni ban sani ba sai yanzu na yi bayyana gare ni to nan da yace idhab bi kitabi nan kitaba ana nufin ar-risala ba littafi bane kaga ana iya ce maki kenan risala kitab قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم wannan bismillah ce wadda ta tabbata babu sabani tsakankanin malamai a kasancewar ta a cikin alqur'ani har waccan basmala ta farkon surori babu sabani kan kasancewar ta cikin alqur'ani sai dai shin aya ce ko ba aya bane ne aka yi sabani Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri wannan yana nuna cewa mai mulki ko jagora ko wani mutum mai tafiya ta jama'a bai dace irin abin da ya ga dama ba ga ta mai mulki ce kuma wannan ba shi ke nuna ba ya halatta a ba mace mulki dan manzo Allah sallallahu alaihi a cikin shari'a ya ce lan yufliha qaumun wallahu amruhum imra'a ba wani tawilin da za a yi mace ba a ba ta jagoranci an gane ko jagoranci irin wancan na jama'a na khali na khilafa ba wai jagorancin gida ba tana ita jagorancin gidanta mana ko jagorancin makaranta ta mata masalan ina fata an fahimci ni wannan kuma ba dan kaskantar da ita bane dan abin yayi jagoranci ne an zo neman aure uba za a tambaya ko uwa in an ka tambaye uwa ta bada aure to ai shi uban yana nan yana matsayin hutu kaga an yi aikin an yi banna kenan قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين daga cikin abin da aka fitar mai mulki shawara da al'ummarsa shi yasa daga cikin abin da ke tarwatsa jagoranci a kasashen musulmai da kasashen Afirka da kasashen Larabawa kullun jagore na sun dauki izini da kansa ba tare da hankalta ma jama'a ba idan su turawa suna son a yi wani abu a kasashen mu kawai su ce to za su ba da kuɗi kawai a zo a ce a tirsasa mutane su yi su me yasa su ba sa tirsasa mutanen su su me yasa suke da parliament me yasa ake shawara me yasa ake zabe a yi referendum a referendum a wani abu kai kawai mu kasashen mu kawai a ce mana ga yadda za ku yi shi kenan babu wanda yake da magana me yasa su yan majalisar mu ba za su je su koma cikin al'ummar su ba su tattauna da al'ummar su da malamai da kowa da kowa a dauki shawara sannan a ce ga abin da al'ummar ta da shi wato mu al'ummomin mu su ne kawai za a sa su su yi su ko al'ummomin su za su yi zabe ne su tattauna su faɗi abin da ya kamata a yi yana da kyau mu fahimci irin wannan shi ne ke kawo dagulewa al'amura a cikin kasashen mu to almuhimmu daga cikin abin da ta fitar qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adilla tabba da shawara wadda ta saba mawa duk mutanen ta wanda yake nuna cewa ba dole bane in mutum dubu sun tafi kan abu mutum ɗaya ya saba musu shine akan ƙarya a'a yana yawan mutumin da yake akan gaskiya mutum guda ɗin ne gashi abin da ta faɗa shine gaskiya su sun ce muna da ƙarfi muna da kaza sun manta da ba su kaɗai bane da ƙarfin komi zaman ka mugu dan ta'adda akwai waɗanda su ma suna jin duk abin da kaji wani ma ya fi ka jin abin da kake shi shi yasa in ana taɓa masu rauni da an ka taɓa masu ƙarfi sai al'amari ya lalace an zalunci kasashen Afirka an yi ta kisa tun zamanin mulkin mallaka an yi abin da aka ga dama ya lamarin ya kasance an zalunci larabawa an zalunci waye to yanzu Amerika da Rasha sun fara wato Ukraine Amerika tana taimaka mata turai yanzu gashi nan sun shiga juna ana yi babba da babba yaya take yanzu kenan to abin da suke ji akwai wanda sun fi su jin shi yanzu su je su zalunci Putin a gani to wannan da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan inda lamruka idan dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahliha adilla za su mai da masu daraja daga cikin su kaskantattu shi yasa kuke ganin da an kama shugaban kasa idan an kai juyin mulki ko akai bore sai ga ya komo kasa mai cewa shine kaza shine kaza sai ga wannan magana ta kare wa kadhalika yaf'alun kuma kamar haka suke aikatawa waɗansu daga cikin malamai suke cewa wa kadhalika yaf'alun nan wawu wawul atfici kamar ma'ana ita ce ta faɗi magana ta ce wa kadhalika yaf'alun kuma a kowane zamani haka suke aikatawa in sun kama masu mulki in sun kama masu karfi daga garin masu kima sai su mai da su kasa sai su zama to wawul atfi waɗansu daga cikin malamai suka ce cewa a'a alwawu wawul istinafi wawul istinafi ta ma'ana ba magana ta bace magana Allah ce wa kazalika yaf'alun Allah ce haka ne suke aikatawa to in mun dauke ta akan wannan fassara wawul istinafi ce sai zama to Allah ya gaskatar da ita tana kafira shi yasa ashe ko mutum kafiri na ya faɗi gaskiya sai ka ce gaskiya ce mutum ko musulmi na ya faɗi ƙarya sai ka ce ba gaskiya bane wanda shine abin da yanzu muka rasa wanda kowa abin da ya gada mara yake aikatawa kuma ana son a yi adalci shi mutum yana son a yi masa adalci amma shi bai ma kowa adalci dan falan ma ja'a sulaiman qala atumiddunani bimal fama atani allahu khairu mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun ijji ilayhim falan atiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun qala ya ayyuha almala'u ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritun min aljinn shine malan wani bahaushe ce ihritu ashe ifrit cikin larabci ne qala ifritun min aljinn jam'in sha'afarit ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin wasu kace zan kama shi kafin ka tashi tsaye ka zauna wasu kace a kafin ka tashi da safe ka je da ka je ka danyi bacci ka dawo ka zauna zan zo maka da shi wa inni alayhi laqawiyyun amin ina da karfi ina da amana shi yasa duk aikin da za a ba mutum duk wanda suke cewa musulunci bai bayanin lokacin wanda ya dace a ba aiki ba a gashi nan musulunci ya faɗi shi qawiyyun wanda yana da karfin da zai yi aiki aminu kuma amintacce na duk ma'aikacin duniya in ya haɗa waɗannan guda biyu a bashi inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim duk ma'aikata ta ƙasa kowace iri ta azabi waɗannan sifofin mai tsaro kuma wanda ya iya ba shikenan ba mai amana to a nan falon mara'ahu mustaqirran inda hu akwai mas'ala ta zuhuru al-kauni am wanda magana ce da an tattauna akan takadiba cikin littafin al-qararatun nahawiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi malamai sun kawo mas'aloli daban-daban kaga kuma da dalilan malamai da sauransu kuma ba sai wannan littafin ba to annabi Sulaiman da Allah ya ce falon mara'ahu mustaqirran inda hu qala hadha min fadli rabbi yace wannan daga fallan ubangiji na ci ba girman kai yayi ba duk abin nan da ya gani sai ya ce min fadli rabbi ba kokarin sa bane da dubarar sa da wani mulkin sa da kaza da kaza sai ce falala Allah ce su ko yanzu mutane ni ne ni kaza ai wannan yana nuna cewa na kai na kai na isna tumbatsa ka tumbatsa gidan wa wa man yashkur fa innama yake cewa min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur dan Allah ya jarraba shi dan Allah ya baka wata ni'ima dan ya jarraba ka ne ni zaka yi da ita zaka gode ko zaka yi butulci wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid an gane ko can kuma wa man kafara fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid abin nan yake cewa walaqad atina luqman alhikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allah fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid kenan can babu nan akwai alif nan babu alif wallahi can kuma akwai alif can kuma cikin suratul luqman akwai alif wallah kuma can fa inna allaha ne nan ko fa inna rabbi to daga cikin abin da malamai suka fitar a karkashin wannan kissa dan abubuwa ne masu amfani kwarai da gaske shine qala nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun falamma ja'at qila hakadha arshi qalat ka'annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin dama sun kasance musulmai wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin kaga ce min qaumin kafirin bai ce kafiratu ba domin in an ka samu maza da mata to sai ayi taglibin janibud dhukur ala janibil isa inas bai ce innaha kanat min qaumin kafiratu ba يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيت من الخاطئات بقى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه قوة كتابه أو القراءة وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات بقى to ya kamata ɗalibi ilimi ya san da wannan to abun kafin na ƙarshe wanda zan fitar anan shine cewa malamai sun fitar da wani abu a wannan zamanin suke cewa yanzu akwai technology akwai ci gaba na duniya yanzu kamar in ka dibi internet ka dibi whatsapp ka dibi wane ne ka dibi wane ne ana tinkawo da su ka tura sako yanzu lokaci ɗai cikin sakar ya game duniya sai ana ganin mulkin duniya da turawa ce sun ci gaba alhali kuma shi Allah subhanahu wataala ya cewa awalam yusiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim an gari ku kadu ashadda minhum quwwa wa atharu al arda wa amaruha akthara mimma amaruha to ya za a yi a ce su sun fi mu samun ci gaban rayuwa da jin daɗinta da kuma ci gaba wasu malamai suka ce a'a kowa yana da nashi na zamani yanzu misali gidajen da fir'auna mutanen fir'auna suka yi har yanzu a duniya ana mamakin su gidajen duniya yanzu da an yi shekara 50 60 sun abin ga sunan zancen dubayi ne ake yi kenan wani ne fi rayuwa a duniya dai kenan abu na biyu cikin wannan kissa suke cewa idan kana mamakin an tura wasiƙa saboda akwai wato tauraron dan adam ai rubutu ne kai aka danna ya bi cikin iska ya je ko aka yi waya har yanzu a duniya ba ai na'urar da za ta ɗauka abu shi da karan kansa ba ta kai shi to annabi Suleiman gadon Balkisu an ka ɗauko daga wani yanki aka kawo wani yanki lokaci guda. Falan mara ahu mustaƙirar inda hu har yanzu Amerika da Faransa da Rasha da China da duk a duniya ba su yi wani ilimi ba wanda za a ɗauko abu gashi ana ganin shi wasiƙa ka baro ta daga Amerika Amerika ta halbo ta pat ta zo wata ƙasa ba ai wannan ba har yanzu in kuma an yi sai ka kawo muna kana suna transforme wato uh, transferent ond ne les ondes amma ba su iya abin ga transferen laimaciyar abu wanda gashi ana taba shi malmus kuma qur'ani ne ya faɗi wannan kaji qur'ani ya faɗi abin da ya fi wannan ban mamaki ina hankalinka yake ana so a tafi da hankalinka Allah ya kyauta sai mas'ala ta ƙarshe da zamu kawo cikin wannan kissa ta Balqis a gurguje ne kawo wannan darasi saboda akwai fa'idodi ƙarƙashin wannan mas'ala din shi yasa ni dan matsa akan ta kafin mu koma cikin darasin mu kenan inda ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin malamai suka ce wannan yake nuna cewa kenan addinin musulunci shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine addinin annabawa waɗansu daga cikin malamai sai su ce addinin manzo Allah shine musulunci yahudanci addinin annabi Musa nasaranci addinin annabi Isa a'a wannan ba gaskiya bane duk annabawa addinin su shine musulunci aqida tauhidi shari'o'in su ne suka bambanta shi yasa wannan da ake cewa akwai addinai daban-daban amma addinin Muhammad shine addinin musulunci ba gaskiya bane Qur'ani bai da wannan ba malamai suke cewa duk in ka dibi annabacin Al-Qur'ani in ka duba addinin su da ake shine addinin musulunci annabi Nuh tunda shine awwalur rusul wasu malamai suka ce ba da zuhuri shirk ko ba haka ba da annabi Adam in mun ce rasul ne koko nabi duk da ke zance mafi inganci rasul ne shi ma musulmi ne tunda annabi Adam ba kafiri bane musulmi ne annabi Nuh musulmi ne Allah ya ce watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي موسى التي مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي عيسى مسلمين إذ واتو فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون duk da yake cikin suratul ma'ida bi annana muslimun kai hatta da mai hadda alqur'ani an gane ko nunun biyu ce a cikin suratul ma'ida sannan kuma annabi yusuf musulmi ne rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi Suleiman musulmi ne innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin yake cewa abin nan wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين النبي يعقوب ده أنس مسلمين الله سبحانه وتعالى يكي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون annabi Ibrahim da ƴaƴansa musulmi ne rabbana waj'alna muslimaini laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin to wani annabi ne bai zo da addinin musulunci ba babu shi shi yasa Allah ya faɗa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin inna ad-dina 'inda Allah al-islam manzo Allah sallallahu alaihi musulmi ne an ka umurce shi zaman to awwala man aslama fi ummatihi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam nan fi ummatihi domin gabanin shi akwai musulmi ba ana nufin shine farkon musulmi ba a duniya kuma ya faɗa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin shi yasa yahudanci ba addinin annabi ibrahim bane kiristanci ba addinin annabi ibrahim bane ƙarya ce an caccanza waɗansu ayoyi asalin sa addinin musulunci ne Allah ne ya faɗa ba mu ne muka faɗa ba dan muna musulmai ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki to ƴan uwa musulmai wannan shine wato dan raskwana da nake son in yi a cikin karkashin wato wannan mas'ala saboda kissa ce ta dauko fa'idodi daban-daban duk da ke ba wai ita ce ta dauko fa'idodi ba amma Allah subhanahu wataala ya sa muka yi wato dan raskwana wato akan ta insha Allah wato ta'ala to kenan yan uwa musulmi haka ne ake samun fa'idodi a karkashin kissoshi na alqur'ani ko ba na alqur'ani ba da ake dirasatun nasu da kuma dokar fawaid kaga nan da ta ce wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi na mi kauya da ni da Sulaiman ga Allah yana nuna cewa ba ta mi kauyanta bane ga Sulaiman da ita da Sulaiman dukkan su sun mi kauyen su ne ga Allah kidan ba a musulunta sai ga Allah shi yasa ayat da ta ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu shi aslamu ba shi ne da alaka da lil ladina hadu ba domin annaba ba sa mi kauya ga yahudawa a'a yahkumu biha annabiyuna lil ladina hadu shine annabiyuna allazina aslamu kenan yahkumu lil ladina hadu suna hukunci ne ga wanda suke yahudawa dole sai ka san al-faslu wal waslu ka fahimci ma'anar abin yadda yake ina fata an fahimce ni to ya kamata mutum ya fahimci wannan kuma a ƙarshen wannan kissa sai ka gane a ce duk kissa da ta cikin alkur'ani kana iya haɗa ta kaga fa'idodin da ke cikinta da irin kuma istinbata ta da za a yi a cikinta da fa'idodi ta fuskar ilmomi daban-daban kamar yadda mutum zai iya ko kuma nassi ko na irin nassi ne ko na alkur'ani ko na sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko na sira ko na balaga ko na nahwu ko na abu ko nassi na adab misali ko abin nan sai kaga alfawaid da al'ibar da al'ibat wanda za a iya ɗauka in ma na ɗan adam ne kaga ana iya duba kurakurai ko kuma al-ma'akhidh ko abin da ya kama da haka in an bada an fahimci shi maksudin mai wannan nassi ina fata an fahimci tunda tana yawa mutum ya ce ijazi zai yi kai baka san ijazi zai yi baka ce bai yi bai yi itinabi ba alhali shi ko cikin manhajin shi ne ce ga yadda zai yi wani lokacin ana kama mutane da abin da wato ba akan shi suka tafi ba to sai mu tashi a mas'alar mu duk da yake bayani da ya yawa wannan shine darasin mu na 189 dai kamar yadda ni fara bayani fa'idodin suka dan ja lokaci yanzu zamu shiga gaba zamu je gaba mas'ala ta ɗari takwas da biyar malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kaifa ya kununa sadiqina ya za a yi su kasance masu gaskiya wa qad jahadu ma fa'alu sun yi musun abin da sun ka aikata fa atau bil khabari ala khilafil mukhbari anhu sai suka zo da labari akan sabanin abin da aka ba da labari a kansa inda wato mutanen annabi wato salih inda Allah ya ce wa laqad arsalna ila thamud akhahum salihah an i'budu allaha fa idahum fariqani yahtasimun to waɗannan mutane sun ce qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi an gane ko ko latubayyitunnahu ko latubayyitunnahu wa ahlihi thumma lanaqulanna idan muka duba imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta da ta'un an gane ko sauran sun karanta da nunun lanubayyitannahu kenan nan latubayyitunnahu kenan za ku latubayyitannahu ko latubayyitunnahu za ku kamar sun ba da labari ne wa junansu kamar sashen su ya ba waɗansu labari amma lanu bayyatan nahu kamar sun faɗa ne wa junansu ko ko sun faɗa ma waɗansu mutane ne amma nan tu kamar za ku yi ne kinan sashen su ya faɗa ma sashi amma lanu bayyi sanna wuta na yiwa su ne sun ka faɗa ma waɗansu ko kuma suka faɗa ma juna duk dai ma'anonin ba sa abin nan thumma lana qulanna li waliyihi ma shahidna mahlika ahli ko ko thumma lata qulunna kamar su waɗannan tis'atu rahatin da Allah ya faɗa matasa guda tara waɗanda suke yan ta'adda ne nagari sun karanta wato Imam Hamza da Kisa'i sun karanta thumma lata qulunna sannan ku faɗa shi kuma sun malana kulun na sannan su faɗa kenan nan sun malata kulun na za ku ce ne sashen su ya gama sashi sun malana kulun na gaba ɗaya kamar sun ce za mu ce ma mutane ma shahidna mahalika ahlihi ba mu samu ba ba mu shaida ba mahalika ahlihi shu'ba ɗaya daga cikin qur'a ya karanta mahalaka ahlihi shi ya karanta mahalaka yayi ma wato lamun fatha hafsu kuma ya karanta mahalika ahlihi fi'ili ne sulasi daga halaka amma sauran sun karanta muhlaka ahlihi an gane ko fi'ili ruba'i kenan sai zama to muhlak daga wato abin nan ne ahlaka yuhliku to dai halakar sa ko kuma yadda an ka halakar da shi domin an ce ahlaka wato ya halakar da shi muhlak an gane ko wato daga halaka ne kuma a ce mukhraj daga fi'ili ruba'i ne halaka da ahlaka shi ahlaka shine ruba'i halaka kuma shine ya halaka ina fata an fahimce ni to kenan halaka wani lokaci yana dauka ya halaka kuma halaka an halakar da shi kuma muhlak ina nufin wato an halakar da shi ina fata an fahimce ni duk da yake ahlakahu ya halakar da shi ne halaka kuma ya halaka da kansa to wannan dai sun ka ce za mu je mu ce ba mu saurari wannan ba kuma mu san yadda an kai ba kenan kana da mahlak wato da mahlik da kuma wato abin nan wato imamu shu'ba mahlak abin nan hafsu mahlik sauran kuma muhlak to su waɗannan mutane guda tara da Allah ya fata tis'atu rahatun yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun ce za su yin wannan to shi na malam yace kaifa yakunu sadiqina ya za a yi su zamanto masu gaskiya wa qad jahadu ma fa'alu kuma alhali sun yi musu abin da sun ka aikata tun ce za su kashe shi da daddare ko su yi masa illa su kashe shi an gane ko har da iyalansa ma kaga wani to ta'addancin kinan bai tsaya a kansa ba sannan su dawo su ce su bu san da wannan ba to ya za a yi an gane ko su kasance wa inna la sadiqun kuma su ce mu masu gaskiya ne to shi na malam yace ya za a yi su masu gaskiya ne alhali kuma sabanin abin da sun ka aikata ne kuma sun ka faɗa malam yace kulna zamu ce ka annahum kamar su i'taqadu sun yi i'tiqadi sun kudurta annahum idza jama'u bainal bayanaini idan sun ka hada tsakanin bayani biyu thumma qalu sannan sun ka ce ma shahidna mahlika ahlihi ko kuma wa hafsa kenan ko mahlaka ahlihi wato shuba ko muhlaka ahlihi sauran qurra in sun ka hada da ma shahidna mahlika ahlihi ya nuna ma shahidnahu wahdahu ba mu kadai bane mun ka yi wannan abin kenan ba mu kadai mun ka shaida ba kanu sadiqin sai su kasance wato masu gaskiya ne li'annahum shahidu mahlakahu ko mahlikahu ko muhlakahu tun da kira'o'in duk sun zo da wannan wa mahlika ahlihi an gane ko domin sun halarci halakar shi da ta iyalansa to in sun kace ba su halarci halakarsa ba an gane ko kenan wato inkarin da sun kai domin ba su haɗa biyu ba ina fata an fahimci sai sun kace ma shahidna mahlika ahlihi ba mu sharci halakar iyalinsa ba domin suna nufin ba ita kaɗai muka wato halarta ba mun halarci biyu ne to amma in sun ka ce ɗai lalle ba su halarci ɗai ita kaɗai ba biyu sun ka halarta kinan in an haɗa su biyu lokacin nan za su zama cewa wato abin nan amma in ba ta ɗashi ba li'annahum shahidu mahalaka wa mahalaka ahli amma sun ka ce ma shahidna mahalika ahlihi ba na iyalansa ɗai mun ka halarta ba wa inna la sadiqun kuma tabbas gaskiya suke yi tunda wani iyalansa ɗai sun ka halarta ba sun halarci tashi ce da ta iyalansa kenan ta wannan ce sun ka so su yi wato dubara wannan shi ne abinda wato shi malin ya kawo duk da yake kuma abin da yake fitowa a zahiri ƙarya ce kawai suka yi sun Allah ya taimake kamar shi yasa malamai suke cewa Allah yana taimakon annabi har da ƴan uwansa waɗanda suke wato waɗanda ba musu musulunta ba ina fata an fahimci ni ma'ana sun ce wa inna lasadiqun su masu gaskiya ne ai su makaryata ne domin dan ta'adda dama bai jin tsoron yace shi ba shine aikata batun da ba a kama shi ba ko kuma mabanna ce bai taba yadda mabanna ce yake aikatawa ba ina fata ana fahimta ta fir'aun ce annabi Musa ne yake aikata banna wa qala fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad aw taqra aw an yuzhara fil ardi fasad ko wa an yuzhara fil ardi fasad ko wa an yuzhira fil ardi fasad ko aw an yuzhara fil ardi fasad qira'o ini daban-daban to kenan dai banna ta bayyana ba kasa wai annabi Musa Musa da ya ce abota ma Allah zo da tauhidi shi zai bayyana banna Fir'auna da ya ce shi Allah ne shi ubangiji ne ba shi zai bayyana banna ba a bayan ƙasa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya an kace kada ku yi banna a bayan ƙasa su ce ai su gyara ne suke yi to shi mutumin da kafirce ma Allah yake cutar da annabin Allah da masu imani a fakaice a ɓoye zai cewa shi mai imani ne to kaga wannan mabarnaci bai taɓa cewa ba kenan dan haka su sun ce wa inna la sadiqun su gaskiya suke yi ƙarya suke yi sun san da sun aikata banna amma suna tsoron ƴan uwansa ne kuma da abin da zai biyo baya shi yasa sun ka faɗi wannan wannan shine abin da fitowa zahiri wallahu ta'ala alam kaga Allah yana taimakon mutum ko da dan uwansa wanda yake bai yi imani bane kuma wannan ya faru ga annabi shu'aibu shi ma sun ka ce wato walaula rahatuka la rajamnaka wa ma anta alina bi aziz in ba dan yan uwanka ba da mun jefe ka to kaga ashe suna tsoron yan uwansa ne ba shi suke tsoro ba ashe kuma dan uwanka yana iya amfani ka koda wato ra'ayinku ba ɗaya bane to wannan shi dai ne wato abinda wato malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta wato kenan ɗari takwas wato da da shidda kenan malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san gaibi wanda ke cikin sammai da kassai ba wato man fis samawati man fil ardi wanda ke cikin sammai da kassai la ya'lamu al-ghaiba bai san gaibi ba illa Allah sai Allah ina fata an fahimci ni suratul naml ayat 65 kinan mun yi at-taqdim at-ta'khir wajen fassara yace wa nahnu na'lamul jannata mu ko mun san aljanna wan nara da wuta wa ahwalal qiyama da halulukan qiyama wa kulluha ghaibun dukkan su gaibi ne malam yace to ya za a yi da wannan kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi la ya'lamul ghaiba ba wanda ya san gaibi bila dalilin ba tare da wani dalili ba na shari'a kenan illa Allah sai Allah aw bila muallimin koko ba tare da wanda ya sanar da shi ba an gane ko illa Allah sai Allah shi Allah ba wanda ya sanar da shi kuma bai bukatar wani dalili na shari'a au jami'al ghaibi koko ana nufin dukkan gaibi abin da ya koyi ba wanda ya san shi illa Allah sai Allah wannan fassara ta fito a fili wa qila wadansu malamai suka ce ma'anahu la ya'lamu dhama'ir as-samawati wal ard ba wanda ya san abin da wato ya koyu an ce dhamiri shine abin da ya koyu domin asalin dhamiri ma na nahawu shine an boye suna an kawo shi in kace ana kamar ka boye sunan ka ka kawo dhamiri to la ya'lamu dhama'ir as-samawati wal ard ba wanda ya san abin da ya koyu a cikin samai da kasai illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni kidan sai zamanto man fi samawati na an rufin dama'ir samawati wal ard ba wanda ya san abun da ya boye da cikin samai da kasai ko kuma boyayyen al'amurra na samai da kasai illallahu sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma anan abin da ya kamata mu kara shine cewa maganar da malam ya kawo jami'al ghaibi ake nufi an gane ko domin akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad alghaibul mutlaq sakakken gaibi duk abin da ya boyu to ba wanda ya san shi sai Allah amma akwai almuqayyad wanda Allah yana sanar da sashi daga cikin bayinsa ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala alghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha yace alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada kinan an ce annabi ya san gaibi gaibi wanda Allah sanar da shi amma a ce duk abin da Allah sani annabi ya san shi na gaibi wannan ba gaskiya bane shi yasa cikin aqida ta in shi'a za ku ga cikin riwayat musamman cikin usulul kafi duk abin da Allah ya sani gaba ɗaya kaf a imma sun san shi to kaga wannan ayya koma ruku kenan su ma sun koma Allah wannan aqida ta yi muni Allah kai mu tsari mas'alan mu ta gaba in uwa musulmi sai mas'ala ta 807 malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala bal iddaraka ilmuhum fil akhirah an gane ko iddaraka ilmuhum fil akhirah ma'ana ilmin su ya riski lahira domin iddaraka asalin shi tadaraka ne sai an ka kawo alhamzatul wasl aka kara sai aka maida ta'un ta koma dalun sai an ka ce bal iddaraka ilmuhum fil akhirah ilmin su ya riski lahira aw adraka an gane ko al ikhtilafil qira'ataini tare da sabanin qira'o'i na alqur'ani kiran kaga nan mallan ya kawo ci maka qira'o'in na alqur'ani wato akwai sambani tsakankanin su akwai bal bal iddaraka ilmuhum akwai bal adraka imam ibnu kathir wato da imamu abu amr ibn al'ala da kuma imamu yaqub da kuma imamu abu ja'far su sun karanta bal adraka ilmuhum fil akhirah ina fata an fahimci ne sauran sun karanta kuma bal daraka ilmuhum fil akhirah shi wancan tadaraka ne kamar abu ne wanda ya rishki juna shi ko adraka kamar ya rishka da kanshi ina fata an fahimci ne yace to al ikhtilaf al qira'atayn hal marja'u ad-damir fihi wa fima qablahu wahidun shin inda damiri zai komawa a cikin wannan da kuma abin da ke gaban shi damiri zai kuma zuwa ga abu guda ne amla ko ko ba ɗaya bane wa kaifa mutabaqatul idrab lima qablahu kuma ya za a yi a ce shi al idrab da anka da anka ce bal ya dace da abin da ya gabace shi wa mutabaqatuhu lima ba'dahu min al idrabaini kuma ya dace da abin da an ka kawo bayan shi guda biyu domin an ce bal daraka fil ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun kaga idrabi ne an ka kawo daban-daban wanda sun ka zo baya sannan can kuma an yi bayanin wasu abubuwa ne sannan kuma an ka zo to me alaka wanga idrabi na farko da abin da ya gabata tunda an ce bal daraka ilmuhum fil akhirah me ya alaka shi da maganar da ta gabata sannan kuma me ya alaka shi da waɗanga idrabi guda biyu shine malai yake sun yace malam yace to wa kaifa wasafahum bi nafi shu'uri sannan ya anka ya sifanta su da kore musu da shu'ur jin abu ko sanin shi thumma bi kamalil ilmi an gane ko sannan kuma ya kore musu thumma bi kamalil ilmi sannan kuma ya nuna cika ilimin su an gane ko thumma bi shakki sannan kuma ka musu shakka thumma bil ama sannan kuma ya sifanta su da makamta kaga ce bal daraka ilmuhum fil akhirah ya ce ilimin su ya cika bal hum fi shakki min kuma sun shiga cikin shakka bal hum minha amun kuma su makafi ne kaga wadanga abubuwa ai sun ci karo da juna a zahirin ka ya za a yi a koma zuwa ga wannan malam yace to ga amsa qulna za mu ce marja'u damir inda damir yake koma fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko bal daraka ilmuhum fil akhirah kina ilmu bal daraka ilmuhum huwa al kuffaru faqat kenan damiri yana koma ne zuwa ga kafirai ba ga mu'minnai ba ina fata an fice kenan kafirai kadai ne wa fi ma qablahu da abin da ya gabace shi jami'a man fis samawati wal ard amma duk abin da ya gabace abin da ke cikin sammai da kasai domin nan ya zo yake cewa inda Allah subhanahu wataala yake cewa amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ard a ilahum ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah to shi la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba shi wannan man an gane ko yana koma ne zuwa ga ba wanda ya sani kinan ya shafi dukkan halittu amma da an ka kawo wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ya shafi dukkan halittu domin ba wanda ya san lokacin da a tayar da shi amma bal daraka ilmuhum fil akhirah to sai sami shi shafi kafirai kadai ba zai shafi mu'minai ba ina fata an fince domin su ne ake zance akan su duk da kyau suna cewa a'a su mu'minai ilimin su ya kai ga lahira daidai abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su ina fata an fahimce ni wa qawluhu shi yasa ce wa fima qablahu wa fima qablahu jami'u man fis samawati wal ard ma fima qablahu da yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala balid daraka kenan ma'anahu bal tataba'a abinda ake nufi da balid daraka ai tataba'a ya bi juna wa talahaqa ya rishiki juna daga lahiqani an gane ko washtama'a ya haɗi ka qawlihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza daraku fiha jami'an har sai in sun wato wato haɗe a cikinta kinan sashen su ya riske sashi a cikin wuta su yan wuta suratul a'raf wato ayata 38 kenan malam yace wa asluhu aslin shi tadaraka fa udghima ta'u fi dal kinan sai an ka dauki ta'un an ka sata cikin dalun ta koma dalun sai an ka kawo alhamza hamzatul wasli saboda yanzu ba su tashi su biyu din sai aka samu su alhamza an ka ce iddaraka wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal adraka ma'anahu bal kamula kenan ilimin su ya cika wanta ha ya tuki qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa yuridu ma jahiluhu fi dunya kenan nan kamar wato kamar uslubi ne na gatsi ma jahiluhu inji ibn abbas yuri yuridu kamar abinda ake son a ce ma jahiluhu fi dunya abinda sun ka jahilce shi a duniya alimuhu fil akhirah wato sun san shi a lahira can abubuwan da sani ba ilimin su ga lahira suna da wasu abubuwa to yanzu ga kiyama ta tsayu duk abin da baka ganin ba yanzu wanda lokaci zaka gan shi wa qala suddiyu amma shi suddiyu yace wani malami ne suddi yuridu yake cewa ijtama'a ilmuhum yawmal qiyamati ilimin su ya hadu a ranar tashin alkiyama falam yashukku ba su yi shakka ba walam yakhtalifu ba su yi sabani ba wa qala muqatil muqatil yace yuridu alimu fil akhirati sun sani a lahira kenan sun samu sani a lahira ma shakku fihi abinda suka yi shakka gare shi wa amu anhu fi dunya kuma suka makamce gare shi a duniya wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala bal hum fi shakkin minha suna shakka ne minha da gare ta ma'anahu bal humul yawma fi shakkin min sa'a kenan bal a'aha humul yawma su wannan yau fi shakkin min sa'a suna shakka ne ga wato kiyama to nan al-yawma yana nufin kinan nan anan duniya tunda ba can kiyama ba bayyuwa in ta tsaye kuma a ce sun yi shakka cikin ta bal hum minha amun su game da lahira maka, wato makafi ne ko makahi kinan anan duniya ake nufi suratul naml aya ta 66 jam'u wato amin wa huwa a'ma al-qalb shine wanda zuciyar shi ta makamce ba wai ana nufin ba su da ido ba ko ba sa gani da idon su wa mutabaqatul idrab al-awwal lima qablahu to nan ma ya shiga bayanin idrabi yace abin da yasa shi idrabi kamar in an ce idrabi tashi daga wata magana zuwa wata magana ko ko a tashi zuwa ga matagona bayan an bata wata shine idrab akwai idrab intiqali akwai idrab ibtali a wajen malaman balaga to shine ya ce wa mutabaqatul idrab al-awwal shi ko dacewa idrabi na farko da anka ce balid daraka ilmuhum fil akhirah lima qablahu da yadda ce da abin da ke gabanin sa annal ladhina la yash'uruna waqt al-ba'th waɗanda ba su san lokacin da za a tayar da su ba lamma kanu fariqaini lokacin da sun ka kasance jama'a biyu fariqun minhum la ya'lamuna waqt al-ba'th daga cikin su akwai waɗanda ba su san lokacin da za a tayar da su ba ma ilmihim annahu yujadu tare da cewa sun san cewa za a same shi la mahalata ba makawa tabbas sai kiyama ta tsayu wa humul mu'minuna sune mu'minnai wa fariqun minhum kuma akwai wata jama'a la ya'lamuna waqtahu busan lokacin ba li inkarihim asla wujudihi kuma sun yi inkarin ma za a yi kiyama kwata kwata tushen ta ma sun yi inkarin shi kenan kwata kwata afrad al fariq athani sai Allah keɓance jama'a ta biyu bi zikri ya ambace ta bi qawlihi ta'ala Allah ce bal daraka ilmuhum fil akhirah ilmin su ya tuke game da lahira ta'kidan li nafi ilmihim fid dunya dan ya ƙara ƙarfafa kore ilminsu a nan duniya ka annahu qala ta'ala kamar dai Allah ya ce bal fariqun minhum kamar dai ya ce a aha wa fariqun minhum wata jama'a daga cikin su la ya'lamuna shay'in min amri al-ba'th fi dunya busan al'amarin kiyama ba kwata kwata a nan duniya aslan kwata kwata busan da zancin tashi ba a nan duniya kwata kwata thumma adraba anil ikhbar sannan ya kauda kai daga bada labari bi tatabu'i ilmihim ma'ana sai ya tashi daga waccan magana sai ya zo zuwa ga wata magana bi tatabu ilmihim yace ilimin su ya bi ma'ana ya bi juna wa talahaqahu ya rishiki juna bi haqiqatil ba'th fil akhirah domin haqiqanin ba'th ya tabbata a lahira ilimin su duk wancan ilimi wanda yake bai yarda da lahira ba can a lahira sai ya haɗe kak ya tabbata da cewa sun samu ilimi game da kiyama shi na ce wa talahuq wa tala abin nan bi tatabu ilmihim wa talahuqihi bi haqiqatil ba'th fil akhirah ila al ikhbar an shakkin fi dunya sai ya tashi zuwa gaba da labarin kuma shakka su a nan duniya an gane ko fi amril ba'th was sa'a game da labarin wato kiyama tashi da kuma kiyama ina fata an fahimta kenan ya bada labarin cewa ilimin su a lahira zai haɗe dole dukkan su za su yadda tare da cewa suna shakka a cikinta kuma su makafi ne game da ita ma qiyamil adillati shar'iyya tare da tsayuwar dalilai na shari'a ala wujudiha akan kiyama za ta tsayu la mahala ba makawa wa amma wasfuhum bi nafi shu'ur da Allah ya kore cewa ba za su ji lokacin kiyama ba an gane ko thumma bi kamalil ilmi sannan ya sifanta su da cika ilimi kenan me alaka wancan idrabi da wancan idrabi thumma bi shakki sannan kuma ya sifanta su da shakka thumma bil ama sannan da makamta fala tanaqud fihi babu cin karo da juna likhtilafil azmina saboda zamunnan lokutan sun bambanta an gane ko aw li ikhtilafil muta'alliqat tilka al-umur al-arba'a kenan saboda zamanin ya bambanta duniya da lahira kenan ko dole na ilimin su ya tabbata a lahira don idza waqa'at al-waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba amma a nan duniya wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma as-sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin aw li ikhtilaf al-muta'alliqat aw li ikhtilaf al-muta'alliqat tilka al-umur al-arba'a ko ko waɗannan abubuwa guda hudu da aka faɗa to muta'alliqin su sai ya bambanta ya an ce muta'alliqi shine ko ya zama to maf'ulun bihi ko ko al-jar wal majrur da abin da ya kama da haka duk dai abin da ke da alaka da shi wanda za a rataya shi don a sama mishi ma'ana wa hiya ash-shu'ur shine ash-shu'ur da wal ilmu da ilimi wa shakku da shakka wal ama da kuma ama makamta kenan sai zaman to kana iya kaddara duk abin nan wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ai lokacin da a tayar da su ba su sani ba tabbas ba su sani ba to balid daraka ilmuhum fil akhirah ilimin su zai tabbata ne a lahira ina fata an fice kenan don in ta tsayu za su tabbatar da cewa wato ta tsayu kenan kaga yash'uruna ayyana yub'athun alba'su shi bu lokacin za ta yadda su ba balid daraka ilmuhum fil akhirah shi ko ilmi suna da alaka ne da mi fil akhirati alahira bayan sun tashi tunda bu san tashin ba amma in sun tashi kenan sun tabbatar da kiyamar ta tsayu kaga muta'alliq ya bambanta an gane ko sannan balhum fi shakkin minha nan kuma yanzu ba zancen kiyama bane suna shakka a can duniya balhum minha amun su makafi ne game da ita shi yasa suke ta faɗar ra'ayi daban-daban suke tana yiwa in ma ta tsayi din to yalla za a yi kaza za a yi kaza ko suna cewa za a yi kaza an ce kiyama za ta tsayi to yalla ma ta tsayi to kuma ko ta tsayi mu ne da mata mu da kuke da kuɗi muke da mulki a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada wasu cewa ma adullu sa'ata qa'ima wala in ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba wala yace wa idza qila إن وعد الله حق والساعة ما لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ولا كنتم كم سيكاي بذا أما يك يا مكتا كتبا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا kaga sai suka yi shakka kenan su ne muta'alliqin su ya bambanta shakka game da al'amarinta domin shakka fi muta'alliqi fi muta'alliqiha ko kuma shakka wasu suna shakka wasu kuma makafi ne ma kwata kwata sun rikice makiyama ba su ma yadda ita kwata kwata ba sai zaman to an bambanta wato muta'alliq ta huska al-fariq to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan aya kuma duk da yake akwai sauran bayani karkashin wannan aya wanda ya kamata mu gabatar amma saboda lokaci ya mun halinsa insha Allahu ta'ala darasin mu na gaba in Allah ya kaddara akwai rayuwa za mu zo mu dan karasa abin da ya mun saura karkashin wato wannan ayar da izinin Allah abin da muka faɗa zaman to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته